إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau mana juma'a biyar ga wata na safar hijira shekara 441 wanda ya dace da hudu ga wata na goma shekara 2019 insha Allah yau za mu tashi aya ta goma sha hudu cikin suratul hijir kayan na tambaya da za ba da amsa kayan mu ci gaba tambaya ce da neman nasiya ɗan wake cewa akan samu wani daga cikin yan uwa a da ko wata da bai ta zamun sunna ba daga baya ya fahimci sunna iyayewa da an yi wasu ababe na kurakure ko na barin hanya to amma sai lokaci yan uwa ko cikin hira ya ka ji wani iya aibanta shi ko cakaida ko sabon tuba sabon tuba kai da kaza kaza ne uwa wannan iya daga cikin jahiltar addini kai mai aibar tashin uwa makaranci tarihin sahabbai nawa suka yi banna ba ma magana ba alaihi ba suka ma addini illa ma amma suka tuba ga Allah Allah ya karɓe su suka zo daga baya suka ma addinin Allah aiki wanda wani ma na farkon biyu ba wanda wani ma ba san shi ba cikin farkon don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayan cewa a tawata ta jibu ma qablaha tuba aka ce an tuba to tuba ta wanke duk abin da aka kare ta idan ka zo kana aibanta mutum wanda ya tuba da aikin shi to sai kana cikin hadari mun karanta ruwa nan tabbatata wadda manzana sallallahu alaihi wasallam ke bada labarin wasu mutane guda biyu ɗaya mai bauta ɗaya mai saban Allah dare da rana wanda wannan mai saban muhammadin Allah yake ga wannan mai sabo abin sha yawa hatta kai mai nasiya bi fasa ba tana ce kai kurin kai Allah bai ga wata kama ko wanda Allah subhanahu wataala ya karbi wannan bayan guda biyu gaba daya Allah ya ce ma shi mai saban ka je gidan aljanna da ramata kai kuma mai bauta Allah ka kashi gidan wuta ka shiga tsakanin da bawa na ba haka nan eh wata cikin hadisi kudusi bayan da gashi cikin nasan Qur'ani Allah iya kira qul ya ibadiyal ladina sarafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ya ku ba Allah ya kai masalahi bayin ne ma musu kira alladin asrafu bayi kuma ce bayina qul ya ibadiyal bayina kuma ce kuma alladin asrafu wanda suka yi bannan kenan masu bannan malaka kuma ce bayin shi kasa akwai kira na tausayawa ya ce la taqnatu min rahmatillah kan ku yanke kan samun rahama ta Allah inna la yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta lahi gaba da cikin wata ruwa da Tirmidhi hadisi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa manzon Allah ya ce ce yaji manzon Allah ne sabon Anas bin Malik yace naji manzon Allah ya cewa Allah subhanahu wataala yana cewa ko anna dhunubaka balagat anana sama ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك لا أبالي Allah ke cewa ya bawa na matuƙa za ka kiraye ni ka yi wata alkhairi a wajena Allah ce zan gafarta maka in menene ba ruwan da yau da yanka ya ce ya bawa na ita lau anna zunubaka balagat anana sama ko da laihinka ya kai danda sama ko a kan yawa ko ya cika duniya da laihi ya ce amma su maka gafarta ne he ka zo ka nemi gafarata Allah ce gafartu laka ala ma kana minka wala ubali zan gafarta maka laihinka duk yawan shi ba ruwa na da yawan laihi ta haka ne yan uwa aka wanta sau da yawa mu tausaya masu laihi yakan yi ruwa da haƙi da kuma amma ga mutum ya samu ta jarraba ta saban Allah ina ga makaranta cikin tafsirin mu magana cikin sunan al-ghafir Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wani da imani da komi bala'i yake ma wajen yaƙi kwana bi Umar bai ganshi ba yace na wani aka ce wani ina ya koma giya ya zama dan duniya giya ta abin shi shi yasa ma yanzu ke jin yawan zawana saba ganin shi Umar ya ce ku dauko mun takarda umar zai mai letar ɗan giya ne cikin musulmi yake a masan fitina ta giya umar ɗauko takarda ya rubuta ghafirin zambi wa ƙabilin taul shadidin iqab jittaul la ilaha illahu ilihil masu yi mai bayani da har da fakar Allah Allah mai gama da iya cewa Allah shi ne ghafirin zambi Allah shi ne mai gama da zurumbai وقابل التوب ما أمسى توباي شديد القاب الله مثلا عقوبة لأن يكامو كما التول كما الله ما أبو تنفتلاني إليه المصير مقومتنا كالله أتكتل الأمر يا بيان يمي جاء هنكلي yace wani takarda a kai mai a ce mai daga umar aka kai mai takarda bayan ya diba takarda duka abin da yake ta ɗaukar mai hankali a takardar ghafirin zan وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول حذرني بعقوبته ووعدني ان اغفر لي هي دي بقى كاي الله بجرما الله يا انا يا مو يا مو القول عذابا a lokaci guda kuma ya mun alkawalin in tuba ya ta mun karshe dai iya kanta wani aye Allah ya bashi ya bashi dama yin nadama ya haura kuka shi wannan bawan Allah karshe ya tuba ya gyara tubar shi da umar aka ba umar labarin shi yanzu ya komo ya gyara umar ce haka ya kamata kuwa masu laifi ku tausaya musu ka ku taimaki shaɗan a kansu mu ta yi bar hanya ba shi ke wani an gama da shi da ana tafiya da shi in zai bar hanya shi kenan a a a yi ƙoƙarin mai doshi hanya shaɗan ne babu wanda ya rinjaya muna labarin baban mu adam annabin allah manzon allah wanda allah ya litta da hannun shi amma da shaɗan ya mishi iblis ya mishi ko kenan dan haka yan uwa mu yi ƙoƙarin tausayawa masu laifi ko mutum tare yake da mu ba annabi Allah bane ba muna da imani aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar cewa ba mu isma daga laifi sai manzo Allah kadai manzo Allah kadai Allah kiyaye ko ashabai kan samu mata laifi ma manzo annabi Allah manzo Allah shi kadai Allah ya ma isma kariya daga laifi kai wa yakan yi mutum ya banna ya zo ya tuba ya yi aikin da kai ba kai ba ma sakin nan kai da kai banna kakka damu wallahi kai yi kokarin gyara imanin kun da Allah kun kullum wa bawa alaƙar bawa imanin shi da Allah take sa muka labarin wani sahabi zawo shi guda baban zawo yi ya ji labarin manzan Allah ya zo iya iya madina ne ya zo ke neman shi kunya game da shi yi mu baya a sabon musulunta ne magaba daya amma iya zawa ya katar manzan sallallahu alaihi yana bakin gari da manzan ya gashi ya zace kuma wancan bawan Allah ku ke nema mu ke nema suka kirawo shi yace zawa wajen yau annabi baya ji labarin shi a nan zai wa a takaice na bawan Allah kai tsaye mu baya ana tattaunawa sai ta shi ta huzga kasa ice ne ya ta kaɗo shi ya zo da ka ya kare da wuya kun mutuwa ne manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da lokacin da aka zo ana binne shi sabai zaka manzara ya kauda kai iya kauda kai haka bai san kallon shi bayan an kare jana'izar shi amma zan iya cewa amila qalilan wa kana basira mana ya aiki kadan mai samu alkhairi mai yawa yace ya rasulullah ya aka yi maka kana kawo da kai ga wani bawan Allah yace wani bawan Allah abin da tausaya mishi ya zo cikin halin kishirwa da yunwa bai san ko ba yanzu abin na gani na ga mala'iku suna samun abincin aljanna a bakin shi tun ana fara bashi haka ne an wa mu ma musamman da zamu kare ba wanda sai gaskiya haka ku zamanto masu tausayawa masu laifi ka a aibanta mutum kwarai a yi kokarin mai doshi hanya kuma wanda in mai anna mutum ya yi giya ya sha zina ya yi zina ta yi sakarci ta yi in dai ta tuba ga Allah tuba ga Allah wallah kan mai tsaman wani abu tare da su mutum ya mata ma gumki mashi ya kalle ya gumki wata gumki amma kuma Allah ya gafarta ma mai wata gumki sai kina aljanna haka mu zaman to kenan mu ma haka masu tausaya ma mutane kar muka aibanta su shine kullun dan bayani kan wannan mas'ala sai karanta mana aya ta 14 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا إنما ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعودون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
na'am yanzu bayan ji da ya cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni cikin al'ummomi kahin kai ana magana da manzan Allah sassan kan cikin na magana an ba shi labarin duk irin abin da aka maka an wa manzanni kahin kai na izgili kuma halin izgili ga manzannin Allah wata ɗabi'a ce ga marasa imani ba kanka aka fara da suke neman aya gare ka bayan da abin su gani a kan aya kaza a ka kaza shi Allah ce gaya mishi yake ba shi ishe gaya mishi halin mutane walau fatana alaihim baba min sama fa zallu fi arjun wannan suke neman aya yau akan aya inda za mu bude musu ƙohohin sama suna kallon sama ƙohohinta kuma fa zallu fi arjun suka ci gaba na mata zalla ma'ana mana mata asaru suka ci gaba suka rinka hawa su taka su taka su hau sama iyaka da ko a buɗe ko sama kuma su kama suna hawa sama ba wanda yana su su hau su leƙa su ga ayoyin Allah na sama laqalu inna ma sukirat absarun da sun rika cewa ai kurin idanmu ne yake gwada mana fulu ma'ana yake mana nan jamaye kenan suna suna abin da kai abin ba hakika ba muna ga wani abu ne na na mace dabo dabo wanda dai ma'ana ba ba abin ba haka bane kullum idan mun yake mana maye yake gwada mana abin da ba shi ba kin bisira da ayi Allah ce ce ban nahanu qaum masurun za ka bar magana magana maganar su a kullum za su ce kullum tsahi ne aka mana kenan manzo Allah tsahi ne ka mana muke ga kaman mu kama a sama muke muka wata aya ba aya bace nan menene kenan duk irin aya da za su gani mara raba imani duk abin zai gani bai imani eh wa abin tawili yan wa mi magana wannan ana magana cewa kawuri ganin aya kan Allah ba ba ta mai fa'ida an bai raba imani a yanzu a yanzu nawa kawurin suke da abin hawan sama da na'ura ta hangen nesa sai ganin ayoyi masu girman gaske amma mahi yawa akwai bai gani abin da yawa tuwa kuna ci ka akwai abin mamaki ka wata talmamuwa kaza an gano wata talmamuwa kaza girma kaza mai miliyon kaza haka kuna suna abin ɗabi a cikura wannan ganin ayar da suke ya musu da magani illa ka samu yan kaɗan masu ɗan ɗaukar abin a darasi ko su gano girman Allah illa mushkilar da yawa za su gano Allah mai girma ne mahalicin mai girma ne amma ba sa wa'astuwa da gano ko ma zuwa ga dinin Allah da gaskiya kenan ganin a baiwa mutum mararban imani sai ya imani su da suka tunan yanzu gata ne ana gani Allah ba dan adam dama ta a Hausa man a je nesa ko dama ta na'ura mai hangen nesa in wada masu ilimin turmamu na da hasashe ne ake da ka lissayin ka ne amma na yanzu Allah ba da masu sa da turmamu da ake magana gaba da suna ganin ta da idinsu suna ga hikimar Allah a kansu amma ko kaɗan za su ga abin abin mamaki ne abu ne mai girma ya yi ɗarin kaza amma ba sa wasuwa a kansu koma ga Allah kenan maganar imani wata baiwa ce daga Allah kurin in ya ma kuka gode mishi kuwa ya ce da ƙarfi Allah fi sama ya gudu wala ƙwari ja'alna fi sama'i burujan wa zayyanna halin
ولقد جعلنا في السماء بروجا Allah subhanahu wa ta'ala ke tabbatarwa da cewa haƙiƙa nan kamar da imam kurtubi ke cewa wannan aya da wa'annan ababe na halittu da muke gani wanda ba ma gani da lasarin subhana Allah iya kawo irin wannan bayanai don ya tabbatar maka cancantar shi bauta ya tabbatar mana cancantar kada tashi da ibada don wa'annan abin da ake jerowa halittar shi ne bayan shi ne shi ya kare shi kadai bai tare da kowa ba ke mai irin wannan iko shi ya kamata a kada ta da ibada sai ka mana cewa wala kada ja'alna fi sama'i buruja mana khalaqana Allah ce mun sanya ma sama an sa mata buruj an ce manazil a turmamu ga sun dai wanda kana gani da idan ka abin da idan ke gani kurin wanda shi kadai ne ma ke Allah ke tabbatarwa da shi ne sanya ma sama wa'annan turmamu wani Allah ya da girma kanshi tabarakallazi ja'ala fi sama'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ولجعل لكم انهار خليفة لمن لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا الله يا يا بكن شي girma kanshi yace tabarakallazi ja'ala fi sama'i buruja Allah ya girmama na akwai musamman girman Allah yace allazi ja'ala fi sama'i buruja wanda ya sanya ma sama hutulu buruj na da buruji manyan manyan turmamu imam manazil na turmamun kanshi yace waj'ala fiha sirajan wa qamaran munira ya sanya ma sama hutula an ce rana da wata yace shi dai Allah hu allazi ja'ala al-layla wan nahara liman arad an yadhakkara aw arad shukura Allah shi ne ya sanya dare da rana tuna ko ayoyin Allah aikin Allah ne ga mai niyyar godiya mai niyyar wa'azuwa gode ma Allah kina Allah iya kawo wannan ababe dan mu san girman shi Allah ce ya sanya ma sama burji burji suna fasara turmamuwa suna fasara da burj wurin da turmamun ko rana wanda suke tahiya a ciki falakin rana wurin turmamuwal a ce domin a wajen masu ilimin waɗannan ababe ko na da ko na yanzu idan ana magana misali rana ko ta turmamuwa duk girmanta abu na sananne kowace tana da falaki da suka ce orbit wurin da take yawo take kai da kawowa a ciki a ce idan ana kira magana duk girman turmamuwa ko rana ko wani abu ya ki maka magana burjinta kenan orbiticinta ya yi ta girma ke duk girman rana ake magana ta kai miliyan nawa girman duniya mu kaza duk girmanta da kuma an ce tana daga cikin tsaron turmamu to ita kanta aka ce tana da falaki inda take yawo ba ta tarayya da komi ita kada ya kama duk girmanta akwai take juyawa kuma da gudu da gudu tana gudu take tajari Allah ce tajari na mutsukar Allah duk girman rana duk girman rana gudu take a dubu ta dubu da jirgi gudu amma to san kalmata yarwa ya ko sai gon gudun ya wuce dole abu da kake hawa gudu duk girman ta gudu take ko a wani wuri na ita kadai kuma ce karamar turmamuwa ce ina ga sauran manya na haka wannan akwai girmama Allah mai wannan iko cewa shine walakad ja'alna fi sama'i buruja Allah shi ya sanya ma sama burji imma turmamun ko masabkayen su wa zayyanaha lin nazirin Allah shi ne ya kawata sama da wa'annan turmamun dan mai kallo ya ga aya abin ya burge shi don haka ba san balle a talaucin da babu hadiri ba ga jimare da cikin daji ka kawo ga sama ka ganta ko abin sha'awa ka ganta ko wala wala wala iri iri wannan wai ba da na'ura ba da kunan idanka wannan karami ina ga mai na'ura mai hangen nesa shi shi kada ya ma shi abu abin da ta gani ko kenan wannan aikin Allah ne yace kuma wannan sama'atu hafiznaha wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim illa إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين نعم نعم الله سبحانه وتعالى da ba mu labarin wannan sama da yi da wannan ado da duk wannan tsari ka shaidin duk wani mutum madonna da ta ce shaidan ya abin an ce wata kwalan shi shaidani bai iya zuwa ta yi karin wani shaidani Allah ce wa hafiznaha min kiyaye sama min kulli shaytanir rajim da dukkan wani shaytani abin jiya daga rahmatin Allah amma ya kebance wani abu yace illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin akan samu nan cikin sahih bukhari ko ruwaya wadda take ba da labarin cewa a ta cikin tafsir Imam Bukhari cikin tabbata tafsir ya kawo wannan hadisi a cikin wannan aya cewa asali idan Allah subhanahu wata'ala ya hukumta wani al'amari zai wakana a duniya zai wata zai wata ibnawa ta musamman zai wani a duniya na musamman Allah idan ya wahayi ga mala'iku mala'iku za su ga wani hali bayan sun shiga halinsu za su buga hukinsu don kaskantar da kai ga Allah an ce wani sauti na mala'iku na zauwa wannan sauti nasu da suke zake zauwa a shi ne su shaidanu suke jin irin abin domin suna ta ta domin da kusa tambaya ma za kalo kamar malaku ta an sama kasa ne ko hawa hawa da su malaku ɗayan sama za su bada kasa labari za su tambaya me aka yi menene ubangiji ke ce ayi da lokacin suke ba su wannan labarin suna ba ya kasance labarin abin da ya wakana ko zai wakana an ce a wannan hali ne shaidanu da suke hawa hawa suke zuwa sama don su samu irin labaru asali daga nan bokanci ya taso zala ya ce akan samu lokaci irin wannan labari sai shaidani wani wuta za ta kona shi kafin ya kawo wani sai bayan ya ji wani boka na shi za ta kona shi to a irin wannan aka samu misali so ɗaya aka samu wani boka ya bada labarin wani zai wani ba a duniya sai bada aka samu labarin a wajen shi ta hanyar shaidani na shi yake mamala da shi daga wannan ƙarya ɗaya sai ya dubu ba gane sai ya ƙarya ɗari to shi ne wacce zai kaza wacce kaza a ƙasar wannan shi gaba shi ba wani bariwa shi ba mu labari za a yi kaza a ƙasar wannan kuma aka yi mu ce ba ka bane ba ke da abin da shi mu da ƙarshen wannan wannan gaskiya ɗaya da aka yi he gaskiya daga nan boka suka samu ƙarfin gindi a wajen shekaru na samun labari daga sama a wajen mala'ikun abin zai a duniya sai su falawa boka boka sai ya gaya ma kai sai gaya mutane ga za a yi kaza bana to irin wata akan samu a ɗari a samu in yi ƙarya gaskiya ɗaya dace ɗaya sai a samu labari a wata wani hanya ta wajen wani shaidani a sai daga nan bokanci samu to wannan abin abin da malamai ke magana cewa ya ci gaba ko ku wannan ya wakana kahin domin da manzo Allah sallallahu ya zo muna labari mala'iku ba su samun zuwa sama dan cikin sutu jin kai shekaru zuwa sama shekaru ba zuwa sama ba cikin sutu jin in za mu gano da haka lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da aka aiko shi ba a san ba su ba san ba da wani Allah ya aiko da wani shi suke cewa وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا ورصدا فتى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الآن أم هذا بمن ابن تدا kenan abinda suke cewa mu dai mun nihi sama wa anna lamasana sama kamar da muka saba zuwa san mun ne sama in suka zuwa samu labari suka ce fawajadna muli ataharasan shadidan wa shuba mun samu sama an cika ta da tsaro da wata wuta mai kuna kenan ba a zuwa wa anna kunna na kaure mina makalla sama mu kuma a can da muna da wurin zan mu zama na mu rika jin labaru daga wajen mala'ika sace amma abu sabo faman yastami al'an duk wanda a yanzu ya je neman jin wannan labari ya ji da lahu shihaban rasaka zai samu wata wuta mai tsaron wannan sama ta hana mu zuwa wajen wani malaku kenan daga malaku suka suna aljannu suka san da akwai matsala a duniya akwai na sabu shin suke cewa wa anna la nadari wannan abin da ya wakana na hana mu zuwa nemo labaru a sharrun uridu bi min fil ard shin wani sharri ne ake nihin mutanen duniya na saman ƙasa da aka hana a kawo musu labaru da ake kawo musu a da am arada bihim rabbuhum rashada ko ko ubangiji su yake so ya shirye da su kenan kenan sa kasa labaru yanzu shin shiriya ce ta zo ko ko wani abu ne sharri ne Allah ke ni da bayi yanzu ya hana mu ji sama daga nan ta kai ta kai aljanu suka fara yawo a duniya suke neman yaya me yawa kana a nan da cikin yawon suke suka samu manzana yana katon ƙura'ani a idan sun samu labarin manzo Allah suka samu iya sallah cikin dare ko kenan wannan sai shi kenan da ana zuwa ana cin kaso sama ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam dan a tsare wannan sako daga sama a tsaye da tabarin da bokaye ana aiki da wahayi kun daga Allah sai Allah ya sa kariya ya tsare sama da suka nan ba sa samun damar zuwa kamar ta shi ne ce a nan kina Allah ce mun kiyaye sama daga dukkan shedani mai mana abin jehewa illa man istarqa sama fa atba'ahu shihabun mubin sai wanda ya nemi sato wannan kalma ko maganar mala'iku shi ma kuma Allah ce wata wuyulan wuta za ta bi shi bayananna nan shine kenan dai karshen nan da kira a takaice nan Allah ya tabbatar da mana da mana cewa ya tsare kofar sama an tsare sama daga zuwan aljannu irin na da da kenan komai ji suke daga baya ne aka yi sai wanda ya nemi tsaurin kai kuma shi ma ko wuta za ta biyo ta kona shi Allah ci gaba والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون na'am nan masalar ta gabata malamai na tafsir suna samun sabani ko magana shin wannan jin gaba mana aljini da ake cewa ana jehewa mutuwa yake ko kuwa bai mutuwa sai magana mai tabbata mutuwa ma tana kona shi ko wanda ya samu ma ya jeho ka hanya zo shi dai kayan ta kona shi ka samu ya jeho na amma dai kona shi take bata barin shi kenan abu ne mai haɗari gare su ba kamar da ba yanzu ke da zuwa su zamana su yi dangalgal suna ɗauko magana gaba ɗaya suna kawowa kenan abokan mu'amalarsu Allah ce wal arad da madadanaha yanzu kuma magana Allah ke wani labarin kan ƙasa Allah ce ita kuma ƙasa madadanaha Allah ce mun shunwa da ƙasa wa alqaina fiha rawasi mun jewa mata tarakuna kenan fike abin da yake daidaita kasa ta shi a cikin duwatsu da duwatsu shi zaman kamar turke wanda yake daidaita kasa don kata rawa wa ambatana fiya min kulli shay'in mawzun kuma mun tsoro daga cikin kasa daga dukkan koma menene a mana da sakantar da mu duk abin da ke tsira daga cikin kasa abu ne ba kun hazar bane ba abu ne a tsare a kayyade cikin lissafi ne Allah ya san da komi da gwalgwado yawan shi da abu na da a cikin tsari cikin lissahi duk abu da gatsuro saman kasa ya tsuro ne a cikin tsari a lissahe abu na kuka zaukun karkara gabe a abu ne cikin tsari waja'alna lakum وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين cikin da ni'imar Allah gabayi ce waja'alna lakum fiha ma'aish kace mun sanya muku ababen rayuwa ababen more rayuwa kayan rayuwa iri-iri a saman kasa na baka yi makilga su yana yi abin hima jumta ma abin kuma ma'aish Allah ce mun sanya muku waje an lalaku mun sanya don ku a cikin ƙasa ma'aish duk ababen kyautata rayuwa na ci da na sha da na hutawa da na mu'amala da na harkoki da iri gasa nan Allah shi ya sanya ma bayi waɗannan ababe na rayuwa a cikin ƙasa wa man lastum lahu biraziqin har ma da wasu ababe da ya baku na ni'ima na baiwa Allah na wanda misali irin kamar da sabida suke cewa ka mujahid misali dabbobi ga raƙumi ga jaki ga ga dai wani ku hau wani ku yanka ku ci wani ku yi ban ruwa duk wannan dabbobi an baku dan a gyara muku rayuwarku a sauƙaƙe muku wahala a ɗauki tsakaci kayan ku su muku ruwa ku ci ku ji daɗi ku more duk wannan ai wa'annan dabbobi babu wanda a ce abincinsu ba a hannun ku da yake Allah halitta kayan shi shi ke ba su ci yake ba su sha shi musu abinci ke ciyar da kayan shi amma kuma ku kuke more su kuke more rayuwar su shine man lastum lahu bi raziqin da wasu ni'imomin wanda ba ku ba kuke ciyar da su kina arzikin ku ba hannun ba hannun ku bai arzikin su amma ya ba ku ku kuke cin more su da dabbobi na ɗaukar misali da kumi ko yanzu da ka imani yau misali da kumi Allah ga alama idan Allah ya sanya da kumi hauka ya hauka ce titima ba mu bi balle kawo shi ba mu bi titima yau da kace da kumi ya hauka ce ya kai titima wannan eh da ake yi titima in ya hauka ce bai titima bai biwa haka sa da akwai alama da alama so dai nawa sa sa zai hauka ce ka kama matan garin bala ka wuce bala ka kama ka yanka ka ci to wannan aya ce kaga Allah ne ya sauƙaƙe maka wannan dabba sai ka yanda ka ga dama da ita amma da maka aya wani lokaci idan ta rikice sai ga ta yi ƙarfin ka ina da a ce a sa mata hankali irin naka haba wannan kenan wata ni'ima ce ta Allah ga mutane na wannan dabbobi mu ci mu sha mu yi bukata mu da su kuma amma idan ba da ni'ima ta Allah ba ba ma iya iko akan su sannan kenan daga cikin ni'imomin Allah akwai wa mallatu nuhu bi razikin ba ku kuna ce mawariya su amma abincin su ba ku kuke ce da su ba kenan arzikin su a hannun Allah ya ce gaba wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin معلوم تو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ما ألا إيا غما كوما منين ألا شباب وانا أبو كوما منين ita illa indana khaza'inu Allah yake da taskashi kuma menene daga cikin wani abu ne daga cikin nimashi sai a baku dan kadan in ma menene Allah yake da taskar gaba daya shi ke ba wanda ya so daidai balgwada abin da ya so malace ba ma sabkar da shi ko ba ma ba ku in ma daga ba ku muna ba ku ne kuma nuzilhu illa bi qadarin ma'lum duk abin da Allah ke bada iya bada wani daidai gulgudu in ruwan ne in menene kai hatta da arzikin ko sarkimar Allah yau inda Allah zai ba kowa ya azai zama miliyoniya to zai ma ne baranci ka sa rigarka ka sa takalmi ka sa hula ba za shi zama na iya ma lebura a kamfanin riga ko ya zama na wurin ya ɗauka ma riga ɗaya in yana kuɗi an komi ya ƙarin komi amma Allah ya ta gyara abin shi dole ka je ka yi aiki ka yi zuwa a ba kuɗi mai kuɗi ya zo ya saya kai wani bangaren kama wani zuwa ka yi aiki ya ba kuɗi haka Allah tsara kayan shi inda ya ba kowa arziki a duniya ai tsarin bai tsarin duniya da bai tafi ba da ba rayuwa ma'ala ya tsara kayan shi aka yi talakawa aka yi masu kudi su ma masu kudin hawa hawa ne sai kai magana jin kai ma babba ne sai ka aure kai da mai gidanka nan kai makana nan kana abu kana abu a haka san akwai mai gidanka wanda ke baka umarni wanda ko magana maka a waya ga alaji ya ka duka Allah ko a waya zai ka duka a waya Allah a waya zai ka umarni sai da ladabi daga ya ji wata raji ya duka ya da take cikin waya ma balle balle gaba da gaba a kodin sun na san shi na san shi shi mai gidan asalin mai gidan haka waya bai doka akwai sakaratar ka dokan waya sai shi daga je waya a shi a da kanshi ne wani a wani da Allah ya da haka ya da haka to shi kuma anan wallahi babu ne anan kowa san shi anan garin anan kowa san shi amma wallahi yadda yadda yadda su ba a waya to haka take masu kudin ma hawa ne eh hawa ne haka ladar kayan shi dan duniyar da a cikin tsari yace kenan babu wani abu ma wa in min shay'in illa indana khaza'inu babu wani abu sai taska shi tana wajen mu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum nan sabkarwa ce samar da shi ɗaya ne ba ma samar da shi sai gwalgwado kuma abin Allah ce ma'lum ya san menene yawan shi da abin da ya kamata a ba kowa Allah ya sani shi tsara kan cikin abin cikin tsari kai tsaman abin ne kai tsaman abin ne kurin kara zabe kurin katare ne hazar ce a abu ne a tsare Allah ya san abin da kamata a ba wani abin da kamata a ba wani a hana wani a ba wani eh kuma yace ni وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء
na'am kuma dai cikin duk wannan abu ne wanda yake ya kaɗai ta ga Allah shi duka wannan aikin Allah shi kaɗai ya ce wa arsalnar riya lawaƙi a ce muna aiko da iska ba take barbarar hadin ɗan wada ana magana wasu idan masu ilimin kimiyya ko ilimin alakwana kawai masu magana cewa ai ruwa iskoki ke gamuwa kusurjan da mojojan waye a tamu hidrojan wanda ake su kawuri ne masu kawuri ne ya su shekaru kawuri ta kaunin kaci ana ruwa daga iskoki a gama cewa shi kuma ɗan wa kullum a gano ai shi wanda ya ce ana gama irin wani nau'in iskoki a gama a samu ruwa ba ce ba wani yayi wani ilimi ne kuma a ƙur'ani ma akwai shi na haɗuwar iska ta barbari juna a samu ruwa ba wani ba sabo ba shi ma na baka labarin shi ma abin da ya gano ne ana hata kai mutum cewa mutum kawuri ne Allah ke ruwa sun ci iska ci gaba ko suka dauci wai an ta suka cewa ka Allah ke ruwa sun ce wai ruwan ma iska ce gaba da rai to suka dauce ci wai suka basu gokin wai da ake da basu gokin a ruwa Allah shi ga shirka amma an ga ai yanzu kowa san dai da me aka yi ka ko ya kace kace baka labari an yi ka da mun an gama da mutum an same ka sai ka ci kawuri ne a Allah yi ka amma ta wata hanya an san da mace da namiji wasu halittu na mace da mace aka hada ya ka sami kowa a cikin mu sai ya ce kun da baka wannan labarin ya ce kawurci ne na ce an ci Allah ya batun kuma na ce ga na ka yi shi a wannan abu na akwai rashin tunani wannan ilimi ne Allah ya baɗa Adam na ya san da shi ga hanyar da aka samu kaza kun shi ne ga hanya sababi da aka samu kaza Allah ya tsara a yi kaza a samu kaza to wannan amma iskar abu ne a hannun Allah amma an gaya mara ga tsarin da yake yi ba kuma Allah ya so yi ta kota hanya yana iya yi yanzu misali na baku labarin annabi sallallahu alaihi wasallam na magana ka ce ruwa ne ko maza to Allah yanzu kai kama abin ya kame shi sai ka ga gama suka yi yanzu kai kama muku ruwan manzala ya samu gari ya samu gari madina ana wari an mutu dabbobi sun mutu mutane sun sha wahala komai ya ya bushe da Allah abun a hannun Allah ne wannan manzan Allah ne zama aya sabai abin ya kai gaya a juma'a cikin da juma'a wani shigo shi masallaci ya shigo ya ce ya rasulullah dukiya ta halaka dabbobi sun mutu hanya ta yanke babu abinci babu ruwa rasulullah kai ka roki Allah rasulullah cikin jama'a manzala kun sai haka ya addu'a ya addu'a ya addu'a ya addu'a ruwa abu kare kuma musulun duka ta tabbata a suka ce a nan ana juma'ar iya hudu ba kahin ce suna kallon su cewa su cewa a madina suka ce babu hadiri ko daya babu hadiri ko daya babu lokacin da ke na da ana hudu ba gurin masu suna kallo daga can bayan dutsen hudu suka kamar hadiri kamar zaman kamar zaman kamar zaman garkuwa kan karamin hadiri ya tanga tun karo yanzu take madina ya tsaya kurin hirka baje hirka iya baje iya baje iya bajewa kace wallahi kahin a kare sallah sai ga su da gudu zuwa gida ruwa ruwa hikimar Allah ba ba da na na majiki wannan ruwan kace da aka fara bai tsaya ba yadda aka yi sati guda abin da abin nan Allah ya ganshi yadda aka yi sati guda zungu ana ruwa ba tsaya ba wata juma'a ta kewayo wani sake da wace rasulullahi a roki Allah ruwa ya yi wa rasulullahi an duk hanya ta ta yanke ta adam hanya ta yanke kaza kaza kaza sun arki Allah sun ruwan ya yawa kuma kuma kai da manzon zama ya daga hannu ta alamu hawalaina wala alaina Allah ayi ruwan ruwan a kewayen mu ayi akan duwatsu waye sai da suna kallo sace Madina ta koma kaman zobe kai tsaye ruwan ya yanke Madina ana ruwa a daji amma gari ba yi yawa Allah komi shi ke yi amma ce kaza ga sabbin kaza amma shi ke shi ne musabba abin ta ce kaza kaza kaza kaza kamar wannan shi ne da maka labarin kaza kaza kaza a wannan sababi ne da Allah tsara kanshi ma ba wani magana ta aibu don kace kaza kaza to nan Allah yake cewa wa arsalna riyaha lawaqi mun aiko da iska tana barbara ka karanta tafsirin maka ba sai ma wani kasir shiga tsururuwa kai mar batu ne ga wannan labarin su yake da wani na sauransu sai jimawa suka nan bayan cikin tafsirin su suka ce nan ma'ana barbarar iska idan ta diga gamu iska take zauwa yanda iska take barbarar ina kenan na canna dabino ko sauran ɗaya itace samu ɗiya shi ma hadiri ko ya gamu akwai iska da ta gamu da shi wani iska sai ta gamu da da hadirin wannan sai a samu ruwa cikin wannan hadir a duwa kenan akwai abin iskoki a ciki a duwa iska wannan take barbarar juna sai a samu ruwa a cikin wannan abin shi ne bagaban an aza bagaban zaga alama akwai abin iska yanzu misali misfilis ko kilmatar bagaban ana tarewa ruwa ka zuba mata ruwa ka zuba yake ruwa har an tsara ta ruwa a kwano ake tarewa ai wannan iskokin ne su ne su ne suke ta samu ɗan ruwa na ɗan kaɗan a cikin ɗan kwananka ruwa ne iskoki ne da suka wannan suka samu sai su gamu ta samu ne da samu wannan ruwan wannan abu ne da mandai masu ilimin su san kansu ne amma daga bincike ka san insha Allah kenan na Allah ya tabbatar mana cewa iya aiko da iska wa take lawaqiha wa take barbarar hajiri fa anzalna minas sama'i ma'a sai mu sabkar da ruwa daga sama kenan wannan hajirin suka da iska sai a barbare shi sai a zubo da ruwa daga wannan hajiri yace fa asqainakumu sai mu shayar da ku daga wannan ruwa da yake sauka daga sama ya ce wa ma'antum lahu bi khazinin da daidai ruwan ba ku kuka matsa ba ku ba saukar da ruwan ba Allah ya ruwan shi kuma a rike ruwan a saman ƙasa kai ya tahi ba ku kuka tsarewa Allah ka tsare kan shi ta Allah ka ce qul ara'aytu in asabaha ma'akum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in cikin sata mulko ana ce ka tambaye mutane yau kul in asbaha ma akuma gaura yau inda Allah zai kaddara bar kasa yanzu yi mata tsarin rike ruwa ruwan ma kuskushi na hawa hawa ne akwai ruwa na sama sama akwai na kasa kasa idan ruwa yan wacin kasa hawa hawa ne Allah ya tsare ruwan anan ya rinka yawo akwai wani kuma irin shi ma ruwa ne a can kasa aka da wuri shi ma gulbi hawa hawa ne Allah ya tsare shi bayan can kasa shi sabkar da ruwan kuma shi ne yake taskance ruwan ya rike ruwan kai ya tsere ya barku shi ne ta kullum na zama ma kuma gauran tambaye su in asaba ma kuma gauran inda ruwa da aka sauka saman kasa zai ta zu cikin kasa ya tsaya kai tsaya inda Allah bai tsara ba kasa ta rike ruwa kullum ruwan ta cikin ta zu ya kai kasa yace faman ya'tikum bima'in ma'in wane ne zai iya kawo muku da ruwa mai gudu irin na ido duk duniya akwai muku tsara wannan inda Allah ba shi ba ta tsarin ta rike ruwa kuma in wa hikimar Allah duk inda kaje sama da yake Allah ya mutum mura saman kasa duk inda kaje kai rami kai dai nisa ko wani dutse mai kwari in ka mai kai ka samu ruwa a tsaya yau kuma idan hawa hawa ne akwai karami akwai babba akwai zama da sace kamar zama ke teku kasa zaka ta da alibiya ga dabiya ya samu mota ruwa ne kamar mai yawan gaske ba wata magana ido da tsantsar mai ido hawawa ne a nan ma akwai irin wannan ido da nan rijiya ta an rijiya ya samu ruwa ya ce maka a wannan ruwan karimi ne an kumbi kadan ne kariya zai ai kawai nan ya sace kasa wasu metrori ya samu kuma wani batun ya samu kuma wani ruwan haka sai kasa take Allah mata wannan ruwa kuskushawa hawa ya dace da karhin ka da irin da ka dauko ruwan Allah shi ya ba kasa wannan tsari na a rike ruwa kai ya tafi cikin kasa ku ka samu amma inda Allah zai bar shi haka nan to wa zai kawo muku ruwan da za ku rinka sha ruwa mai gudu babu kin dole ke mu Allah kenan Allah yan wata kace Allah cancanta ya gode mishi Allah babu da mana da zaba san kana ra'ayi eh ya kamata ni yanzu ka san buta ban al'a Allah he dai ka zama azzalimi Allah haƙi gare shi akan mu in ba butul ba mahaukaci mara hankali bai wa kamar Allah tawaye Allah cancanta ya haƙi gare shi haƙi gare shi akan mu mu yi bauta mu yi abin da ke so amma da rahama ta Allah ma zai bar mu ma amma Allah ya barin ya ce ba a yi ka ce ya ce a yi ka ce ba a yi ya ce ka ce baka yi kurin na ya ɗauka cikin baka yi kuma Allah kyale ka ya ce ka a yi ka ce ya kai kuma kyale ka kuma ta ranka tuba kuma ya gafarta maka kuma zaka aljanna haba dan wai Allah kai yanzu ina mutum da aka hara man wani abu da mutum ke tuba ga Allah kai ma ka ce Allah maka gauta mishi inda kai ne Allah ka gauta ma wani saboda ka sai ka zaka zaka yi amma ba ruwan Allah sai mutum shigantaka shigantaka kai ma ma shigantaka amma yanzu ya tuba ya tuba asin hula koma ga Allah ka ganshi lafiya lau a wajen Allah amma kai wasa sai ganin aljanna ka yanka ji sai ya je kai ka shiga aljanna Allah kenan lamarin Allah ne haka ke da bayan shi eh kina Allah cancanta ɗan waye Allah haƙƙi gare shi akan na bautar shi mu ba abin da yake so abin da kuma abin da ta bai so mu bari duk wanda ya kiya sai sai sai akta azalimi butulu eh mara hankali mara godiya Allah bai kamata ba mai tawai yace kenan fa anzalna minas sama'i ma'an yace muka saukar da ruwa daga sama fa asqainakumu muka shayar da ku da wannan ruwa sai Allah cewa qul ara'aytu ma allazi tashrabun a antum hazata mun mun mun amma mun mun ko Allah ce ku ba su la ku walla ku la ga kamun ku walla labari ruwan da kuke sha muke sha a antum an zata mun mun mun amma mun mun ku kuke sabkarwa daga hali ko mun ka sabkarwa Allah ce launa sha wuja annahu wujajan Allah ta shukurun wannan ruwa da Allah ya sabkarwa da sama ce inda Allah ce inda maka so yanda Allah ya teku ga ta da dai ruwa a duniya ba kamar ta in dai ruwa ne gashi na a hilin Allah teku amma da yake Allah bai tsara ba teku dan a sha a sha a rayu kana kallo idan zaka iya kishirwa ka iya awa guda da hankalinka in sharon teku zaka magata idan kishirwa ne ta kara kishirwa ta teku ne ta kara ba magana ba magana kishirwa ba in zaka iya awa awa guda da hankalinka cikin kishirwa baka magagata ba in sharon teku mutu goma yawa yanzu zaka ida ita kishirwa ne ta kara to Allah bai yi ta ba dan a sha zala ta ita ma wannan ce ruwan da kuke ke sha mai daɗi ita launa sha'u ja'alnahu ujajan inda inda muka so shi ma ruwan saman ruwan kasan sai mu sa shi ruwa ne mai gishiri amma Allah sai sai sam kuma an furatan azaban furatan ruwa mai daɗi ka sha lafiya lokaci daɗi wannan kenan Allah ni'imar Allah ce yake cewa falalata tashkurun shin ba ku gode ma Allah ba za kuma Allah godiya ba kawai ni'ima ya ba wannan ruwa mai daɗi kuna kallo daga ruwan mai gishiri ne ko to wannan kima Allah cikin da ya so sai ya sanya ruwa mai sabka daga sama ruwan gishiri to bai sa ba kana ya dace mu wa Allah godiya kawai wannan ni'ima ta sha da mu da yake ruwa mai daɗi mu an furata yace wa ma antum lahu bi khazinin ko da ba ku kuke tsare ruwan wa inna lanahnu nuhyiyun mit ba dun wannan kuma gaba da Allah ce mu ne kina shi Allah ya ce nufi unumit Allah ce mu muke rayawa Allah shi ke ba da rayuwa a rayu mutum ko ƙwari ko daba ko ma menene Allah shi yake rayawa wanda ko ce unumit kuma muke kashewa duk wani aikin Allah ne ya raya ya kashe kuma kace wani abu ne wai eh lalle Allah alƙawarin sai a lahira za a tada kowa a mai hisabi amma magana tadawa bayan mutuwa a duniya Allah ya gwada mutane a duniya Allah ya gwada mutane ka yi sa alai salam wannan labarin wannan ba wannan sace uzair ko eh labarin annabi ibrahim alai salam wanda yake tare ba ne arina kai tawir mata Allah gwada mu da kai ramata tu Allah ce ibrahim kai bani bani ma a lotimin ita bala lakin lakin lakin kalbi ya ce ibrahim ta ya Allah ya Allah ba damu ya kira mata ce ya kira mata ce shi ya san Allah ya rayawa amma su bike neman abu da mace kai batu da mata Allah ba damu ya kake raya mata tu aka ce ibrahim kai ba imani a wani mutumin ya ce bala Allah na imani walakin ya tabi ina kalbi Allah na haka na tambaya don in ƙara nutsuwa in gani a gaba na an yi aka ce ɗauko tsuntsu guda hudu ka ɗauko tsuntsu guda hudu ka yanka ka dake ka niƙe su wuri guda kuma ka kira kowanne su ce ɗayuzu jima da wani ne tsutsaye Allah ce kun kuma ya kira kowanne gaba da ta ce za su maka suna suna rai da rai a gaban kowa kuma suka taga tsutsaye ga kowanne gamu nan ya gamu bayan an gama an kirba a gaban shi Allah ta da su suka yi rai suka tahi irin ko tsuntsu kuma haka wani bawan Allah wanda ya ko gari guda a mace ta ya zai Allah raya wannan garin bayan ya mutu duk da mutum ko Allah zai raya kowa amma a rayu bayan mutuwa iya wani tunani za shi gona ne sai Allah ya kashe shi a hanyar gona kuma Allah ya ɓoye shi ba wanda ya gan shi za shi gona ko shi kenan ta an tambayi labari haka manta sai da aka shekara ɗaya ba da aka shekara ɗari shekara ɗari ba abin yawa kana ranar kun Allah ya tada shi ya tashi kurin ya wanga ya wanga ya wanga kun gashi a raye ta kai mai tambaya ban Allah ya shi kwanta nan ita ni ko na wuni guda ko na da ko da rubin wuni dai nai shi ne ya tana da ta kai ya tashi ta kwanta sai kan ta fada ce tashi ita shi da iya da wuni guda ko rubin wuni aka ce bal nan kai shi kada ɗari shi kada ɗari a nan shekara ɗari kai ɗari ba shekara ɗari ba shekara ɗari kai ana a shanzu da warko aka ce jeba jikin naka jikin shi da zo da shi sai ga ƙasa sun jiki a skelet iya kallo a gaban shi ai shi zai ga iya maki ya za a yi a tada mutum bayan mutuwa yana don a mutum gaba da tada Allah ya guda mai shi dai yanzu an kashe shi kwanta da shi bayan shi kai ɗari bisa an yi ma bisa ba an yi ma kun ga shi a rayu to za a gwada mai saura a gaban shi a ce gajakin ka nan ka diba kai ya Allah zai mishi ka ga a gwada mai ya ake raya mataccen iya kallo kashi a watse karab karab karab karab karab karab suka zama aka skelet aka aka gangan aka yi aka yi kashi suka muri guda kaf iya kallo aka lulluɓe jiki jikin da nama jiki kun ya boda bai bai an kare kun jiki yare a gaban shi to yanzu akwai dan horo-horo shi dan horo-horo ake zuwa gona da shi aka ce kuma diba horo-horo kinka sai aka lamata sannan ko canzawa ko ya canza warin iya nan yan tak yadda ya zo shi haka kamshin yake Allah ya rike ya rike abin ko da dan ko mai yanda yake ko canza biyu ba shekara ɗari wannan an gwada mishi ga abin da ya canza kuma an maida shi kuma wannan an tsare yadda yake haka sai su gwanshi ga shi abin shan gashi nan ya diba ta lalle ce na san Allah Allah ya diba kan komi ya ziyar da ai ka hatsa talle Allah bai gwada kan komi duk da ga a duniya Allah gwada a duniya Allah gwada mutane shi mai raya ne ba mutuwa kuma ga Isa da salam na ta su kuma sawawa suka ce mawa duka ma Allah ne da su ake Allah ne to wake raya wacce kashewa ya Allah ya suka wani yayi shi kuma wannan yayi ne aya ce da gwada Allah mai raya kashewa ne amma shi annabin Allah ne kullu shi ne Isa ya ya a gaban mutum ya tashi ya yi addu'a mutum ya tashi ya dauki laka a gaban kowa ya gama gama ya busa ta tashi ta tsuta shi a gaban Isa da salam duk wanda kaga Allah bana mu duniya Allah mai iya da iko rayawa bayan mutuwa kuma iya iya halitta bayan babu za gaban wani Allah bar komi hake na wannan Allah ce wa inna lanahanu nuhyi wa numi Allah ce mu ke rayawa ko mu ke kashewa kenan da rayawa da kashewa duka wannan aikin Allah ne yace kuma wa nahanul wadisu mu za kare gaba daya kowa sai ya kare da wanda aka ba da wanda aka hana za a kare kowa ya mutu gaba daya Allah zai gado kowa kowa ya bari in mai ƙarshe bari ko mai aka baka ya ka bari ya bar mu Allah gado Allah taimake mu akwai sauran to kenan wa ina ga kanta aka gaba dan ƙara ne
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين wannan aya Allah na cewa mun san wanda suka gabata daga cikinku ku mun san 'yan baya nan wani tafsirin wannan aya a wajen magabata annabi na ibn abbas magana tafsir iri biyu daya cewa Allah ya san farkon halitta kuma haka mai zuwa a gaba har ƙarshe wani tafsirin kuma wata bangaren sinadi iya da rauni wajen bangaren sinadi amma kasance abin haƙiƙa haka yake ko da ba ta mutu ibn abbas ba Allah ya san komi ya san farkon san ƙarshe gaba daya tafsiri na biyu ta bangaren sinadi iya da sinadi kyakkyawa cewa an samu manzala yana raye kaga mutum mutum ne akwai ibn abbas ke cewa akwai wata mace kyakkyawa tana zawo sallah masallaci kaza annabi ya rayu ha kuma mun akwai mace tare shi ko mun akwai ko dan Allah da bayan Allah ko eh ce a sau akwai masu tsaya a sahun baya dan su ganta su dan jiya su ganta kuma akwai akwai akwai su akwai su musu kuma su dan wannan fitina duk kullu suna sahun gaba suna ce suna ce me na kace me ce musaka mana na ce musaka da mina al musaka da min wanda suke shiga tsawon gaba kin dan kasu ga wannan mata mustaqarin masu tsaya a bayan su kanta wannan komai ana samu annabi yara ya tsara kan samu bangaren sanada ko an samu irin mutane an samu irin wa'annan kin ko abin da bangaren ruwa ta zo kan haka nan kuma sanin sanada kyakkyawa kan magana kenan ma dai wanne ne komai mai yiwuwa ne annabi yana rayan samu na hukai masu illa ga addini ma ina ta an samu wani a cikin a cikin a cikin su ba mamaki amma da tafsirin ya tabbata kan gaskiya a ta ibn kasir malamai sun ka tafsirin cewa an san an gaba gaba an san a matsaya a baya yanda duk wanda ya mana wuce matsa a baya dai zai gale Allah kan da shi illa kun ta tafsiri na farko sai shine shamil gaba daya cewa Allah ya san yan farko kin tun farkon halitta ya san yan farko haka kuma masu wa a gaba Allah ya san su gaba daya dan ya ce inna rabbaka wa inna rabbak huwa yashruhum nan ke tafsirin magana cewa halittu ake ni yan farko da karshe duk wannan yan farkon da karshen gaba daya ubangijinka huwa yashruhum zai tattara kowa da kowa a wuri guda shirin tafsirin kenan na maganar sanin yan farko da ƙarshe kuma da labarin yan farko da ƙarshen gaba daya Allah zai tara su gaba daya a hilin kiyama innahu hakimun alim shi Allah mai hikima ne komai cikin tsari ke kuma alim kuma masani ne shi yace zai tara kowa da kowa a wuri guda yan farko da ƙarshe gaba daya Allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته